الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sayyid bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abinda zamu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara muna cikin kitabul azani littafin da ke magana akan hukuncin kiran sallah za ka sabon babu za mu shiga insha Allah bismillah
babu fadli man gada ilal masjid wa man raha babu fadli man gada ilal masjid wa man raha wannan babu yana magana akan fadalan wanda ya sammako zuwa masallaci ya tafi da wuri don gada wa rahadin na mai fasarori da yawa gada ya yi sammako waraha kuma ya yi yammaci wasu ka ce babu fadliman gada ilal masjidi wa marraha ana nufin mulazama ce kan masallaci shi ko da yaushe yana masallaci domin ya tafi don guduwi tun daga hudowar rana har ta yi zawal duk guduwi ne to tun daga bayan zawal haddare duk rawahu ne to kaga kenan shi malizimcin masallaci ne kawai malizimcin masallaci ne wasu ka ce ma'anar man gada ilal masjidi wa raha wanda in ka gan shi ina za ka masallaci ina ka hito masallaci domin gada ana fassara shi da ya tafi kharaja gada kharaja raha kuma raja tagdu khimasan wa taruhu biqanan tsuntsaye za su fita kaga gada za su fita khimasan cikin su yana dankware saboda yunwa amma wata ruhu sai su dawo shine watar ji'u zaka suka ce ana fassara shi da al-khuruj war ruju zaka suka ce ma'anar shi ina zaka masallaci ina ka fito masallaci to falalau wanda ke da wannan sifa ta lizimtar masallaci ina zaka masallaci ina fito masallaci to حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن المدرب عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من غدا الى المسجد وراها اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا وراها حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن زيد أسلم هنا بن أسلم با eh shine ai sai ya dauke bin din zaid ibn aslama ne sai ya dauke mashi bin din an zaid ibn aslama na ta ibn yasar an abi hurairah an annabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam qala man ghada ila almasjid waraha a'adda Allah lahu nuzulan min aljannati kullama ghada aw raha wannan hadisi ali ibn abdullahi al-madini kenan ya zantar da mu qala yace haddathana yazid ibn harun yace yazid ibn harun ya zantar da mu qala akhbarana muhammad ibn mutarrif yace muhammad ibn mutarrif ya zantar da mu an zaid ibn aslam ya karbo daga zaid ibn aslam an ata ibn yasar shi kuma ya karbo daga ata ibn yasar ana bi hurairah ya karbo daga bi hurairah annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala shi kuma ya ji daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce man gada ilal masjidi wa raha duk wanda yayi sammako ilal masjidi zuwa masallaci ma'ana ya tafi da wuri ko ma'ana ya tafi da safe waraha yammaci ko kuma ma'anarsa raja'a kan hanyar shi ta dawowa zuwa masallaci a'adda Allahu lahu nuzulan min aljanna duka dai fasarorin da malamai suka yi akan gada waraha yayi sammako yayi yammaci bukuratan wa asila kenan bil ashi wal ibkar shine to shine ce Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadan masa nuzulan watan abinda ake tanadan ma baki kayan su zo kasan baki kayan su zo an san za su zo to za a yi musu tanadi to duk tanadin baki shine nuzulu zaka ce nuzulan min ghafurur rahim ma'ana kasan bakon zai zo zai buƙaci wurin da zai kwanta zai buƙaci abinci zai buƙaci abubuwa to duk abubuwan da baƙo ke buƙata a bakunta to shi ake ce mana zuru zai kunshi masauki zai kunshi abinci waɗannan su ne dai muhimmai abubuwan da ake abin nan na'am nuzuran kenan na'am min aljannat wasu fasara shi kuma nuzulan masaukai ne kawai eh wasu ce nuzulan abinda ake tanadawa bako kafin ya tun kafin ya tawo an tanada masa shi to shine min aljannati na aljanna kullama gada auraha duk lokacin da gada yayi sammako to abdallahu lahu nuzulan min aljanna waraha duk lokacin da ya yammaci abdallahu lahu nuzulan min aljanna kaga duk tahiyar shi da dawowar shi ga fadalarsa dama fadlu man gada ilal masjidi wa man raha fadlu man gada ilal masjidi wa man raha kaga a tafiye shi yana da wannan sakamako a dawowa shi yana da wannan sakamako nuzulahu mu nuzulan min aljanna babu min aljanna nuzulahu min aljanna nuzulahu min aljanna kuma nuzulan min aljanna
babun idza uqimat as-salatu fala salata illa al-maktuba babun idza uqimat as-salatu fala salata illa al-maktuba wannan babi babi ne taqdiruhu hada babun da kai mai tanwini babun wasu babu ba za su karɓi karatu biyu wasu kuma karatu ɗaya kawai za su karɓa mana akwai wasu waɗanda za a karanta da tanwini a ce babun kamar wannan babun ai takdiruhu haza babun nan khabari ne na mufta da wanda a shafaffe wanda kaddara shi ake yi to ya ke kaddara sai a ce haza babun idza uqimatus salatu fala salata illa maktuba wani kuma zaka ga yana karɓar karatu biyu ya zama ana tanwini kuma ana idafa sai a raba babu ga abin da zai zo bayansa amma wannan dai tanwini ake masa wannan babu yana magana akan in an tsaye da sallah fala salata illa maktuba in dai an yi iqama kaga an tada sallah kenan to babu wata sallah nan ta nafila sai ta farilla wannan babu kaji abin da yake magana kenan in dai an tsaye da sallah wanda shi ma wannan tarjamar da imamu imamu bukhari yayi akwai hadisin ma da ke wannan da ke da wannan wanda hadisin muslim ne a cikin kitabus salati ya zo ta hanyoyi da yawa irin ta amrun dinarin ta almakki ta kan ata ibn yasarin ta kan abu huraira kaji kuma abu dawud ya roce shi ta kan imam ahmad ibn hanbal imam tirmidhi ya roce shi ta kan ahmad ibn mani sannan kuma nasa'i ya roce shi ta kan ahmad ibn abdullah ibn al-hakam haka ibn maja ya roce shi takan abi bishirin to duka wannan na idza uqimati salatu fala salata illa maktuba wannan tarjamar da imam al-bukhari yayi akwai lafazin hadisi ma da yazo akan ta an fahimta to
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزدي يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاس به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح أربعا الصبح أربعا تابعه بندون ومعاذ عن شعبة عن مالك وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينا وقال عماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينا قال مر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأرض يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا الصبح أربعا wannan kayan mu tafi mutabakar wannan mutabakokin da ko mutaba'ar da hadisin yake da su to farko dai wannan hadisi Abdul Aziz ibn Abdullah inji Imam Bukhari shi zantar da su yace haddathana Ibrahim ibn Sa'd Ibrahim ibn Sa'd ya zantar da su an abi ya karbo daga baban shi an Hafs ibn Asim ya karbo daga Hafs ibn Asim an Abdullah ibn Malik ibn Buhaina ya karbo daga Abdullah ibn Malik ibn Buhaina qala shi Abdullah ibn Malik ibn Buhaina akwai sabani wasu ce Abdullah ibn Buhaina wasu ce abdullahi ibn malik ibn buhaina buhaina sunan mace ce e to sai ana danganta shi a ce malik ibn buhaina kamar wannan abdullahi ibn malik ibn buhaina sai ta zamo buhaina kaka abdullahi ce wasu kuma sun ɗauka daga malaman watan tarajum da kuma na rijal sun ɗauka abdullahi ibn buhaina watan ɗan buhainatu ɗin ne kai tsaye ba kakashi ba ce mafi shi ce ƙala ce marar nabiyu bi rajulin ya ce wata rana annabi sallallahu ta'ala salam ya shuɗe bi rajulin da wani namiji to kaji inda isnadin ya tsaya to sai kuma koro wata hanya ya kawo shi da isnadu da guda biyu ne shi mamul bukhari to kaji al isnadul awwal isnadin farko kenan ko to sai isnadi na biyu yace wa haddathani abdurrahman yace abdurrahman ya zantar da mu قال يتي حدثنا بحز بن أسد يتي بحز بن أسد يا ذن تدمو قال حدثنا شعبة يتي شعبة يا ذن تدمو قال أخبرنا سعد بن إبراهيم يتي سعد بن إبراهيم يا ذن تدمو قال سمعت حفص بن عاصم يتي حفص بن عاصم يا ذن تدمو قال يتي سمعت رجلا من الأزد يتي يا جواني متم من الأزد دق أزد يقال له مالك بن بحينة wanda ake ci kabila ce usdi shanu'a su azdidin ya ce to ya ji wani mutum daga kabila azdu azdu akan kawo shi kuma watan min al-asdi eh min al-asdi akan ganshi hakan nan kuma min al-asdi daga usdi shanu'a kenan yuqalu lahu malik ibn buhayna ana ce da shi malik ibn buhayna yace anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sani dai maiki sallallahu ta'ala sallam ra'a rajula ya ga wani mutum wa qad uqimati salatu haqiqa uqimati salatu an tsayi da sallah a lokacin yusalli rak'atayn yana sallah rak'a biyu bancin an tada sallah an yi iqama sai na waton rak'atayl fajr falamman sarafa lokacin da rasulullahi sallallahu ta'ala sallam lokacin da annabi sallallahu sallam ya juya la sabihin nasu jama'a sun kewaye shi an mai zobe fa qala lahu rasulullahi sallallahu sallam sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam yace da shi as-subha arba'an yanzu asuba ce wadda aka sani mai raka'a biyu kuma ta koma raka'a hudu saboda an yi ikama kuma yana raka'a ta alfajir raka'a biyu sannan kuma ya kare yayi raka'a biyu ta asuba to asuba ce ta koma raka'a hudu asubha arba'an asubha arba'an annabi sallallahu ta'ala sallam yana musa masa akan yanzu wannan raka'a biyu da yayi ba wani abu da ya shiga tsakani ko magana ko wani aiki tsakanin raka'a biyu na raka'atul alfajiri ba an yi ikama da kuma raka'a biyu na asuba ka kenan kamar ta koma raka'a hudu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-subha arba'an atusalli as-subha arba'an kenan atusalli as-subha arba'an don za a tambaya a ce menene yana zubanci subha me yana zubanci subha to abin da ya nasbanci subha muqaddari ne a tusalli subha arba'an ya kake sallata asuba raka'a biyu eh ko akwai wanda suka kawo shi da da da abin nan da rafa mhm to tabahu gundarun yace gundaru yayi ma wannan hadisi ko wannan riwaya mutaba'a yayi ma wannan riwaya mutaba wa mu'azun hakanan mu'azu wata shi ma ya yi wannan riwaya mutaba'a ma'ana yana da riwayar da ke mara ma wannan riwayar baya an shu'ba an malikin shi daga shu'ba kaga gundaru daga shu'ba daga malik ibn buhaina mu'azu din shi ma daga shu'ba daga malik ibn buhaina to wannan mutaba'a wadda imamu ahmad ya roce ta ta kan gundar hakanan mu'adu da ya ce ta ba'ahu gundarun wa mu'adun ko kaga ai bai faɗi isnadi ba don yanzu kamar nan ya yi ta'aliki ta'aliki ne babu bayanin ina wasli ko ina isnadin wannan mutaba'a da gundaru ya yi mawacin ruwa ya ce to abinda imam ahmad ya kawo ta ya yi waslinta sannan kuma mu'azun ɗin da ya ce shi ma ya yi mutaba'a ga waccan riwaya kaga shi ma mu'azun da mu'adin shi ma ya yi mutaba'a watan isma'ili ta hanyar isma'ili wasu da ɗariƙar isma'ili isma'ili ya yi waslin wannan riwaya ta abdullahi ibn mu'azin daga baban shi har ya zuwa kan shuba har ya zuwa kan malik ibn buhaina wa qala ibn ishaq an sa'ad an hafs to wannan dai riwaya wadda muka fara karantawa ta magana cewa idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba in an tsaye da sallah to babu an tada sallah to babu wata sallah sai ta farilla ba ana fila nan gurin sai farilla kawai to anan malamai suna da sabani saboda nasosa ne suka taho wanda akwai bukatar jin kowanne domin za a ga wasu malamai sun yi riko da wani abu wasu kuma sun yi riko da sabanin waɗannan to kada jayayya ta kaure wani ya ga shi kaɗai akan gaskiya to nasosa ne waɗanda suka taho a sanadiyya haka aka samu wannan sabani kuma a sanadiyya fahimtar malamai ga nasosan aka samu sabani na malamai tun daga fahimtar nassosan ne don haka aka ce malamai sun yi saɓani akan wanda ya shigo masallaci zai sallaci asuba sai ya isko an tada sallah to zai yi rak'ata alfajir kuma bai riga ya rak'ata alfajir ba ga ta da muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka batta ko kadan kuma sahabbai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin ta to saboda haka zai yi rak'ata alfajiri ko ba zai yi ba to wata jama'a sai suka suka suka ki suka karhanta yayi rak'ata fajiri a cikin masallaci a lokacin da liman yana nan yana sallar asuba an fara sallar asuba tunda ai kama sai fara an fara sallar asuba so kafa hujja da wannan hadisi na annabi sallallahu ta'ala sallam da yake cewa asubha arba'an yanzu asubacce ta koma raka'a hudu to sai suka ce an karhanta yin nafila a lokacin da mutum ya shigo ya yi nafila lokacin da an fara sallah ta asuba to saboda haka kuma daga sahabbai waɗanda aka ruwaici wannan daga gare su suna da yawa irin su Abdullahi ibn Umar Abu Huraira Sa'id ibn Jubair da sahabbai da waɗanda ba sahabbai ba na tabi'ai da Urwa da Ibn Sirin da Ibrahim an-Nakhai da Ata ibn Yasar da Ata ibn Abi Rabah da Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahawai da Abu Thawr duk waɗannan sun tafi akan karahiya ne a zo a yi nafila lokacin da liman ya fara sallah asuba mutum ya ce zai zo ya raka ta alfajir wasu kuma suka ce a ba laifi mutum ya yi amma wajen masallaci kaji su kuma wani ra'ayi za ka iya ko an tada sallar in akwai wuri daga waje kana iya tsayawa ka yi raka ta alfajiri amma da sharaɗi in ka tabbatar da cewa raka'a ta ƙarshe ba za ta kuce ba kada ka taho in limamin mai sauri ne mai sauri ne sannan kuma kai ko da ka taho an yi nisa in ka auna ka ga cewa ba ka rakata alfajiri kuma ka zo ka samu raka a ƙarshe su raka a ƙarshe ma suka ci ba dole sai ta warko ba raka a ƙarshe ma kawai in ka san za ka same ta to za ka tsaya kai sallar amma in ka san ba ka samun ta to sai ka ajiye rakata alfajiri ka zo ka shigo a yi sallah da kai wannan shine zancen abu hanifa da imamul auza'i inda bambanci kenan shi imamul auza'i ya halatta yi waɗannan rakata alfajiri a cikin masallaci kaga su kuma sun ce za a iya yi waje amma fa da sharaɗin in sallah ba za ta kuce maka ba kenan in ba za ta kuce maka ba sufyanu thauri yace in ya ji tsoron kucewar raka'a farko ma za ta kuce mai ma'ana za a yi ruku'u shi bai gama rak'ata alfajiri amma in zai gama rak'ata alfajiri ya taho ba a yi ruku'un raka'a farko ba sufyanu sauri ya ce ya tsaya rak'ata alfajiri amma in yana gudun kada raka'a farko ta kuce mai to kawai ya shiga a yi sallah da shi ba zai sallace su ba sahibul hidaya ya ce duk wanda ya shigo masallaci ya samu ana sallar asuba kuma alhali bai yi raka'ata alfajiri ba in ya ji tsoron raka'a guda za ta kucce mishi kamar wancan zance raka'a guda za ta kucce mishi kamar zance su fiye sauri to sai ya aji raka'ata alfajiri sai ya shiga a yi sallah da shi to akwai dai maganganu waɗanda suke da yawa kuma kowanne ya kafa hujja domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka ce ba za a yi ba sun ce dalili in aka in aka ci gaba da haka zamani ya tsawo ana haka to wasu za su ɗauka raka'ata alfajiri ma dole ce irin zaman asuba dole yadda asuba take dole to sai ta ita ma ta zama dole ita ma ta zama dole har suka kawo watan hadisi wanda ke tabbatar da wannan tunani nasu wannan tunani nasu cewa in aka ci gaba lokaci ya tsawo za a mai da ita wajibi za a mai ita wajibi domin akwai nassin cewa asuba ta kusa yanzu a mai da ita raka'a hudu saboda tunani ma'ana ta kusa a mai da ita raka'a hudu domin wasu watan sai an tada sallar asuba sannan za su yi raka'a ta alfajiri kuma su saji to wasu kuma suka ce dalilin hanawa sajewa ba magana ba wani aiki tsakanin asuba da rakata alfajirin shine dalilin da yasa aka karhanta to akwai dai maganganu waɗanda suke masu yawa kuma masu faɗi akan cewa ba za a yi ba to amma waɗannan kaɗai in mutum ya yi sun isa wasu kuma suka ce za a yi ana iya koma can bayan masallaci cikin masallacin amma sahun baya sai mutum ya rakata alfajiri kuma in ya san wani abu na sallah ba zai kuce mishi ba sai ya yi cikin masallacin kago sun ce wajen masallaci wasu kuma suka ce cikin masallacin ma zai iya in ya san wani abu zai kuce mai bane sallah daya kuma kada ya cakuɗa da masu yin sallah farilla lokacin da yake yin ta saboda zai kawo tashwishi sai kawai a ga yana ruku'u wasu na tsaye sai a ga yana ruku'u wasu na tsaye yana sujada wasu na tsaye kaga zai kawo tashwishi ga mutane zaka ce kuma can baya ya rakata alfajir din shi kada ya cakuɗa da sahun da masu yin sallar farilla din yace tabahu wannan wannan riwaya tana da shine mun karanta shi wa qala ibn ishaq an sa'd an hafs an abdullah ibn buhayna haka nama ibn ishaq muhammad ibn ishaq mai magazi yace qala yace an sa'd ya karbo daga sa'adu an hafs ya karbo daga hafs ibn asim kenan eh an sa'd ibn ibrahim an hafs ibn asim kenan ya karbo daga hafs ibn asim an abdullah ibn buhayna ya karbo daga abdullah ibn buhayna da wannan riwaya kaga wannan muwafaka ce ga riwayar ibrahim ibn sa'adin an abi eh muwafaka ce yace ka an biya roce shi daga ibrahim ibn sa'ad daga abdullah ibn malik ibn buhaina an abi wa qala hammad ibn ci hammad yace akhbarana sa'adun an hafs an malik yace hammad nan wasu kace hammad ibn salama ne wasu kace hammad ibn zaid ne akwai sabani dan shi imam bukhari bai da riwaya hammadu ya koro haddathana wani an wani an hakkan hammadu ibn salama babu sai dai hammadu ibn zaid amma wasu suka ce tare da haka nan dai din hammadu ibn zaid ko da bai da riwaya ta hammadu ibn salama to hammadu ibn salama din dai ne shi yafi rinjaya yace qala hammadu ai kaga shi ma nan taliki ne wanda imam tahawi abu ja'far ya yi waslin wannan riwaya wadda imam bukhari ya ce wa ƙala hamadu abu ja'far a tahawi a cikin sharhu mushkilil afar ya kawo wannan riwaya kuma da isnadinta takan hamadu ɗin ya ce na sa'adun an hafsin an malikin ya ce sa'adu ya ba mu labari daga hafsu ibn asimin daga malik ibn buhaina kaga duk mutaba'a ce dai maraba ce ga waccan riwaya farko
babu haddil maridi an yashhad al jama'a babu haddil maridi an yashhad al jama'a wannan babi yana magana akan haddin marar lafiya ya halarci sallar jam'i me ake nufi da haddi mara lafiya ya halarci sallar jam'i ana nufin gwargwadon irin nauyin rashin lafiyar da ba ta hana aje jam'i ba za ta hana aje jam'i ba kaga kenan in an san haddin kenan in tauce wannan haddin ba sai an je jam'i ba sai a tsaya nan gida a yi sallah ko ɗaki a yi sallah ko kan gado a yi sallah duk dai da ta kama to yana faɗin iya gwargwadon haddi na rashin lafiya da nauyin rashin lafiyar wanda ba zai hana aji sallar jam'i ba sai fara da wannan hadisi wa nan to bismillah
حدثنا عمر بن حفص عن قياس قال حدثنا عمر بن حفص بن قياس قال حدثني ابي قال حدثنا حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود قال كنا عند عائشه رضي الله تعالى عنها فذكرنا المواظبه على الصلاه والتعزيم لها فقالت قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاه فخزنا فقال مروا أبا بكر فليصلي بالجماعة بالناس فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي أن يصلي بالناس وعاد فعادوا له فعاد فعاد الثالثة فقال إن كنا سواهب يوسف يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نفسه حفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجه فأراد أبو بكر أن يتأخر تخطان الأرض كم يسموك أرض بقى
يتأخر فأوما إليه فأوما إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مكانك ثم أتي به حتى جلس إلى جنبي قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر فقال برأسي نعم رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه وزاد أبو معاوية جلس عن يساره عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما
حدثنا أمر بن حفص بن جياس قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم ق- قال الأسود كنا عند عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها قالت لما مرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك آيتكو أسيف إذا قام في مقامك لم يستطيع أن يصلي بالناس وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال إن كن صواهب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجل رجليه كأني أنظر رجليه تخطان الأرض من الوجع فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن مكانك ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه قيل للأمشي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر فقال برأسه نعم رواه أبو داود عن شوبة عن العامش بعضه, بعضه وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما طب wannan hadisi amr ibn habs ibn giyas ya zantar da mu inji imam al-bukhari qala yace haddathani abi yace babana ya zantar da ni shine habs ibn giyas din shi umar ibn habs ibn giyas shi ke cewa baban shi ya zantar da shi qala yace haddathani al-amash yace a'amash ya zantar da mu an ibrahima ya karbo daga ibrahim qala ibrahim sa'ad qala al-aswad yace aswad yace kunna inda aisha yace wata rana mun zama wajen ummi na aisha radiyallahu ta'ala anha fa dhakarna al-muwazabata ala salati wa ta'zim la sai muka dan tattauna akan lizimta sallah da girmanta da kuma girmama ta matsayinta da girman da ya dace a bata qalat sai ta ce lamma marida rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ta kawo musu wani shahidi na girman sallah da kuma abin da ke nuna watan matsayin sallah a wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ce lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya rashin lafiyarsa allati ma tafihi wadda yi wafati ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikinta fa hadratis salatu ina cikin wannan jiya sai sai sai lokacin sallah yayi lokacin sallah fa'uzina sai aka yi kiran sallah faƙala sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce muru a babakrin falusallibin nasi ku yi ku umurci abubakar ku sanar da abubakar ya je ya mutane sallah ya je ya yi sallah a madadina in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam faƙila lahu sai aka ce da shi inna ababakrin rajulun asifun aka ce wannan maganar umulmin aisha ce ita ce talakana ma sauran mutane cewa su faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sayyidina abubakar fa rajulun asifin mutum ne wanda yake mai taushin zuciya mai kare zuciya yanzu yanzu yanzu ne sai kuka shine asifun idza qama fi makamika fi maqamika lam yastati an yusalli bin nas yace ai in ya tsaya inda kake tsaya wannan bai iya ma mutane sallah domin ba ba zai jiyar da mutane karatun shi ba ba zai jiyar da mutane karatu ba a wata riwaya sannan kuma da duk ya tuna wannan wuri da yake tsaye ya rasulullah kai ne a tsaye a wurin ba zai iya ba wa a ada annabi sallallahu alaihi wasallam tare da haka dai ya ce muru ababakrin bal yusalli bin nas muru ababakrin shine wa a ada sai maimaita wannan muru ababakar falisulli bin nas fa'adu lahu su ma suka sake maimaita manzo Allah cewa inna ababakarin rajulun asif idza qama fi maqamika lam yastati an yusalli bin nas kaji fa'adu lahu fa'ada thalitha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karo na uku yace dai muru ababakarin falisulli bin nas faqala to daga nan marrata ku sai manzo Allah ce inna kunna sawahibu yusufa kun ganku irin matan nan ne na yusuf irin matan nan ne na Yusuf wanda kissa annabi Yusufu watan take karanta mana malamai suka yi ta maganganu akan menene ake nufi menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da eh cewa kun ganku sawahibu Yusufa a wata riwaya la'antunna sawahibu Yusufa ku ne matan nan na annabi Yusufu da surar Yusufu take kissantawa aka ce ma shi yana nufin kullen-kullen kuna da yawa domin can ya ce wata inna kai da kunna azim ɗai kenan wasu suka fahimci haka wasu kuma suka fahimci watan su ita zaliha lokacin da ta gayyaci mata da ta ji ɗumuwa sun yawa a gari sai ta gayyaci mata domin su zo su yi mata wani aiki to da ta zo ta ba su aikin ko guro ne da wuƙa su yanka da ta ce annabi yusuf ya fito to ba wai aikin da ta sa su an manufarta ba a'a hitowa annabi yusufu su gan shi su ma su ji irin abin da ta ji in ya so gobe kuma su ta su yi tsegu ne kaga su tabbatar da cewa tana da gaskiya an fahimta kaga tana da wata manufa cikin ba su wannan aikin da gayyata su amma koyayyen manufa sai ka ce to me alakar wannan da maganar hada wannan kissa ta su umarni da aisha domin har ta sa hafsa a wata riwaya ta sa hafsa ta yi annabi sallallahu alaihi magana a dai sa umaru ita sai na abubakar bai iya saboda zuciya shi laushin ta yayi yawa kuma kare zuciya gare shi kuka zai ta rusawa to sai aka ce abinda ake nufi mu dabaka da ke cikin waccan kissa ta sawahibu yusufa da kuma wannan waƙiya da ta faru ana nufin ita umulina aisha watan ba ta son don duk wanda zai tsaya a ran nan ya ce zai ba da sallah to sai an ji haushin shi ya yi bakin jini za a ji zafin shi daidai inda manzo Allah ke tsayawa to ita ko ba ta son babanta a ji zafin shi ya bakin jini amma sai ta ɓoye ta ce ai kuka gare shi bai iyawa kuka gare shi bai iyawa to manzo Allah ya gano ta kara wata manufa ta kara wani abu ne tana da wata manufa koyayya kamar yadda sawa'ibu yusufa suka suka kara zaliha ta kara abinda ta kara amma tana da wata manufa a karkashi aka ce shine mudabakar da ke tsakani wasu ma sun ce watan ba a fahimci mudabakar da ke ciki ba to suka ce wannan ita ce mudabakar inna kunna sawahibu yusufa muru ababakar falyusalli bin nasi kun gan ku dai irin matan nan ne na yusufu wanda ke cikin kissa annabi yusufu ku je ku murci abubakar falisalli bin nasi ya salla da mutane fa kharaja abubakar sai sai na abubakar ya fito fa salla fa wajada annabi sallallahu ta'ala sallam min nafsi khiffatan sai ya fara salla fa salla sai ya fara salla fa wajada annabi sallallahu alaihi wasallam min nafsi khiffatan fa haraja fa kharaja sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sauki min nafsihi mana sai ya ji jikin ya yi sauki ya yi dama har yana iya fita haji yana iya fita to kaji dalilin kawo wannan hadisi in dai mutum ya ji yana iya fita ko yana fama da rashin lafiya in rashin lafiya ya ji ta lafa ta yi sauki har yana iya fita to ya hita ya je sallar jami'i kaji babu haddil maridi an yashhadar jama'a فخرج يهادى بين رجل بين رجلين sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yuhada watan ana tattangale da shi ko yuhada yana daddafe bayin rajulaini tsakanin mutum biyu yana daddafe da su ya dafa abbasu ya dafa sayyidina ali ko ya dafa abbasu ya dafa fadl ibn abbas ya dafa abbasu ya dafa usama ibn zaid kowanne an yi haka ɗin amma shi sayyidina abbasu amanan ne saboda girman shi da matsayin shi a wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to sai su ban mashi wannan dafawa shi shi ko da yaushe ne misali eh amma an yi canji da akwai lokacin da ba sayyidina ali bane kuma shi ma din ba shi din bane ko da yaushe a usama ibn zaid manzo Allah ya dafa shi kuma fadlun ibn abbas shi manzo Allah ya dafa shi to sai aka ce bainar jalin tsakanin mutum biyu ka ni anzuru rijilaihi ta kutsalin arzamin alwaje ya ce ka'anni ya ce kamar ganinan ya ce an zuru ina dibi in ji ita umarni na aisha ce gashi yanzu da maganar da ke da ku kamar ina hararu kamar ana mata majigin yanzu abin da yake faruwa tana tunowa cikin zuciyarta cewa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam rijila wata rijilaihi ka anna rijilaihi ko kai anzuru rijilaihi ka anni anzuru rijilaihi kamar gani ina kallon kafafunsa ta kutsalil arda min alwaji suna share ƙasa saboda bai iya taka su alaihi salatu wassalam ya taka su istiqlalan haka a ɗauki ɗaya a ɗora kan ɗaya ba shine ɗaga ba to ko ɗaga ƙafafun sai na rasulullah sallallahu bai iya yi sai dai share ƙasa suke ta kutsalil arda min alwaji nusa ce saboda rashin lafiya saboda nauyin ciwo nan? nan? an zuru ila rijilaihi eh mu kuma an zuru rijilaihi dun nusa ce min alwaji saboda rashin lafiya fa arada abubakar an ya ta'akhkhara to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka kai shi har sai da ya kai can inda abubakar yake to sai abubakar arada yin kaɗan ya ta'akhara ya jawo baya fa'au ma'a ilaihin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai ma'aiki sallallahu ta'ala sallam ya mai nuni an makanaka ya ce alizimci wurin da kake tsaya inda kake aka ce ishara ce manzo Allah ya mai kada ya bar inda yake tsaya nan da inda yake ya tsaya nan inda yake shine an makanaka ilzam makanaka eh ko uthbut makanaka ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه سناك زي كيدشي هر يزن إلى جنبه جيفا النبي صلى الله تعالى وسلم جيفا النبي صلى الله عليه وسلم قيل للأعمش سيأكتشي دا أعمش قاسن شيني مرويتين قيل للأعمش سيأكتشي وأعمش قاسن كان يتحدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود يتشتشيني أعمش سيأكتم بيشي sai aka ce wa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa abubakar yusalli bi salatihi wan nas yusalluna bi salati abubakar yace to kenan yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ya ci gaba da sallah sai karbi jagorancin sallah wa abubakar yusalli bi salatihi sai na abubakar sai ya ci gaba da koyi da manzo Allah ko wan nas yusalluna bi salati abubakar su ko mutane suka ci gaba da koyi da sallar abubakar a matsayin tambaya ne tambaye shi ake kenan haka abin ya kasance fa qala bi ra'sihi sai nuni bi ra'sihi da kansa na amince haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci ya anshira gwamnati tahiyar da sallar da limancin sallar sayyidina Abubakar yayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sauran mutane su yi koyi da sallar sa wannan khususiya ce ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda haka za mu tsaya a nan saboda lokaci saboda wannan abin nan ne nan za a ci gaba da shi